الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan darasi ne da muke gabatarwa a cikin littafin marasidul matali na imamu suyuti wanda ya wallafa wannan littafin ne don saboda bayyana munasaba tsakanin farkon surorin alkur'ani da kuma su rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a yau za mu tashi a farkon suratul nazi'at da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya annazi'at yace budi'at birrajifa an bude an batunta da ambaton rajifa an gane ko mai girgiza kenan kiyama kenan to yau matarjufin rajifa sannan wa khutimat an karkare bayani bi tamma da kuma tamma an gane ko mai haɗewa kenan wadda ta gami gaba ɗaya asalin tamma shine ɗaurewa ko kuma tamma shine abin da yake marin jayi kiyama ta rinjayi kowa akwai fassarori daban-daban game da kalmar ta tamma ismul fa'il ne na fi'il tamma sai a ce tamma gari ko asalin shi tamima ne tamima ana rama fa'ila to da an kace an karkare da ita saboda tun daga inda an kace fa'iza ja'at tammatul kubra an ci gaba da bayani kan kiyama har zuwa karshen surar ka annahum yawma yarawna halam yalbasu illa ashiyatan aw duha duk kiyamar ce don kawo ne ce a ai aya ta ƙarshe ka annahu yau mai rona hana to ka annahu yau rona duk kiyaman na kasance in baka gane ba sura ta gaba suratu abasa ana kiranta kuma suratul a'ma abasa shine ya daure huska awwalu ha farkon ta abasa shine ya daure huska wa huwa min sifatil wujuh yana da sifofin huska wa khutimat an karkare ta bi wasfil wujuhi da sifanta huskoki fi qawlihi wujuhun yawma idhin musfira waɗansu huskoki suna cike da haske da farin ciki da bushara dahikatun suna masu murmushi masu masu dariya mustabshira suna masu murmushi kinan dai bayanin huskoki dai aka karkare da shi sai dai na a duniya ne can kuma a kiyama kenan an bude da bayanin abin da ya faru lahira an karkare kuma da abin da ya faru kiyama shi ko da kiyama da duniya kishiyoyin juna ne in gane ko yawwa down sannan suratul takwir ya ce fi awwaliha ya zo farkonta idan shamsu kuwirat idan rana aka shafe haskenta wa akhiruha ƙarshenta fa aina tazhabun ina ne za ku shi an gane ko kenan da an kai zancen idan shamsu kuwirat idan aka an ka shafi hasken rana to ina za ka kai da adam ba wani kallala wazar kuma ka bani shi da kan dan adam Allah ce ya kulul insanu yawma idin aina al-mafar to su idan shamsu kuwirat sura ce wadda malamai sun yi sabani akan idza idza din nan shin lokaci guda ne suke tunda idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu suyirat wa idan isharu uttilat wa idan wuhushu hushirat wa idan biharu fujirat wa idan quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat alimat nafsun ma ahdarat duk to hushu din da aka ce za a taro su shin lokacin da za a yin kiyama ne duniya ta ƙare duniya ta ƙare shin lokacin da duniya ta ƙare ko ko a'a lokacin da za a yi ma dabbobi hisabi na an ka cewa idar muhushu husharat ina fata ana fahimta ta akwai maganganu kuma wannan duk ba matsala ba ce za a tara su lokacin da wuta ta taso a tara mutane kuma bayan an tara mutane kuma a tara su ba wani abu na ba wani abu na mai wahala ga Allah ba sai dai dan an ce an tara su a nan duniya lokacin da wuta za ta kore mutane ta yi gabacin duniya da su ba shi ke nuna ba za a tayar da su ba saboda suna ce a'a ba za a tayar da dabbobi ba ai musu hisabi ga kuma hadisai suna nuna cewa sai an yi kisasi tsakankanin su mun gane wannan ko to wannan shi ne abin da wato ya kawo ko kuma abin da za mu karawa da ya idan shamsu ku ya ta zancen kiyama ne sannan kuma da ya zancen kiyama sai ce liman sha aminkum an yastaqim kenan wanda ga so ya tsayu ya yi aikin da zai tsira ranar da idan shamsu ku ya to idan nujumun kadarat ko kuma a idan shamsu ku ya ta zancen kiyama ne kiyama kuma gaibi ce to kuma mu yau wai ba da labarin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar alqur'ani to innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بالظنين وبالظنين أو تكراء وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين كنا قرآن ننقص كياني بايا بعد الأبار كياما سيخو إتي وقرآن ونم قد قد إن تسمو أسلي سيان كركني دخل إن توشى الأبار بايا أم بعد الأبار كاغر ما إتبا مناسبة والله أعلم sura ta gaba sai suratul infitar asalin infatar shine abu ya tsagi awwaluha farkonta idan sama'un fatarat lokacin da sama ta tsagi wa akhiruha karshen ta wal amru yawma idhin lillah al'amari wannan rana shi ga Allah kullun shi ga Allah amma ran nan na kowa zai da kahiri da musulmi shi musulmi ya bi kauya tun da nan duniya amma shi kahiri sai lahira na shi kadar cewa al'amari ga Allah shi ko kuma sai ranar da ya ga mutuwa to daga ranar da ya ga mutuwa mala'ikin mutuwa ai yayyar rikin tun da nan man mata faqad qamat qiyamatu amma can kuma in shi kadai na in an ka hadu gaba dai wal amru yawma idin gaba dai nan za a tara su tunda mutuwar da suka ta yi ta lokacin su ta sun ka sun ka bayyana al'amari ga Allah dai dai dai dai dai dai a lokacin mutuwa yanzu kuma an hadi qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum ba dan wai al'amari ba ga hannun Allah shi ke ba dama ga hannun Allah yake kafiri na ke jayayya saboda shirmi المطففين أولها يا ذو فركنتا ويل للمطففين بون يا تبتا كما ستوي أبن أو توي وتمودو كينا to nan fassarar da za mu yi shine abin awu to amma in muka duba a cikin babi na ilimin usulul fiqhi in muka ɗauki bayani na usulul fiqhi nan at-tanbihu bil adna ala al-a'la akwai attambihu bil a'la alal adna sannan akwai attambihu bil adna alal a'la wanda shine mafhumul muwafaqa wanda akwai al musawi akwai kuma al a'la da yace wailul mutaffifin kalmar azaba ta tabbata masu tauye mudu to ina ga mai tauye duki al'umma tunda mudu dala nawa shi ina ga wanda za a amince ga duki al'umma shaudari al'umma gaba daya ina ga masu da motoci waɗanda daga canza kwantar mota ta ci kilomita 500 kamar yadda shi 100 ko 90 kaga tauye mudu ai bala'i ne sai ga ana hausara ga masu tauye mudu ana zancen yo waɗanda ga yin can amana da hina su suna da yawa mun gane ko to ballantana waɗanda sun kai kowa can amana miya goma lambai don su su a ƙarshen can amana su da an ka ba su wahayi da ilimi wanda shi na babu ruwa duk duniya kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin ke cewa irin ruwa ta ilimi domin ruwa ta ilimi ita ta kai al'umma cikin halaka to yanzu ko mutane har alfahari suka da sun bautar da mutane da ilimi sun ki ba su karatu sai sun bautar da su Allah kai mana tsari almuhimmu dai don an ce mu dafifi ne ba ta kansu ba duk wanda ya san sherin da shika aikata ya hina su da can amana da shika yi dan fo nayin to in ta mu dafifi ne wailun ya tabbata gare su balle wanda wanda wanda ya tauye abin da ya mudu wagga hassara da yawa daga cikin mutane suka ya kamata a yi mata kwaskwari ba a gyara ta ba mu ce ba mu tafafi na akan ba amma a kawo wanda ya su cin amana istinbadin magana maddan lamallan bello ai istinbadin magana yawwa a yi istinbadi wa akhiruha karshenta hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'aluna shin an sakan kama kafirai da abin da suke aikatawa nan hal bi ma'ana qad don tabbata na ba wai shakka da Allah ga yi ba ko tambaya ya kai don Allah ya san hakan sai ta faru ya a nan litta haƙiƙi aka cewa shi hal listifhami na tambaya ta amma ma'ana hutta haƙiƙu malam bello hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura kad ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura don ba shakka da Allah ga yi ba ai ya sani a'a wai batu al-inshiqaqi sura inshiqaqi ita ba ta rahin cagewa shakka na an ka ƙara alifun da nuno iko infitari daga fatar na sai aka ƙara alifun da nuno to ita in shiƙaƙin nan bude at bi zikri sama'i an bude ta da zancen ambaton sama yace wa khutimat fiha biha an kare bi qaulihi da fadarsa fi qauli a cikin maganar Allah la tarkabunna tabaqan an tabaq za ku hau la tarkabunna nan yace ala qira'ati fathil ba'i kina akan an dauki qira'a ta fathul ba wanda an ka ce la tarkabanna طبقا عن طبق wanda kuma ita ce kira'a ta ibnu kathir da hamza da kisa'i da khalaf la tarkaban ne ce khitaban lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam in ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muradan bihi bidhalika abinda ake nuhi rukubuhu sama manzo Allah sallallahu rukubuhu sama'a ba'da sama'in kidan zai hau sama zuwa wata sama lailatul isra'i lokacin da an kai isra'i da shi duk da yake waɗansu malamai suna ganin la tarkabunna ko da da wawan an ka karanta tunda la tarkabanna na mutum guda na la tarkabuni shi ko la tarkabunna asalin shi la tarkabunannana sai an ka shahe wawun an ka shafe nunun litawalil amsal an gane ko iltiqa'us sakin da an ka shahe wawun don da la tarkabunanna sai an ka shahe nunun ta farko litawalil amsal aka shafe wawun ta biyu saboda iltiqa as-sakinai sai zan la tarkabunna to la tarkabunna wasu kace damirul khitabi ta'ziman lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai an kace la tarkabuna ku so annabi za ku hau Allah ya girma annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma mu dauke shi a'a mu'min ne ake nuhi saboda ita aljanna tana sama kenan la tarkabunna tabaqan an tabaq duk dai ana zancen sama na dai duk yadda ka kewaya ba zai ba zai wuce ba amma akwai abu guda da ya kamata mu gane ba a fassara wannan aya da cewa ana nuhin mutane sun je duniyar wata saboda suna cewa la tarkabunna tabaqan tabaq an tabaq ko ka tara aya ce wanda za a je wata malamai sun yi sabani kan wannan mas'ala su shinkiti sun tafi cewa ba a iya zuwa sama tunda wata an ce shi na cikin sama kenan ko Allah ya ce wa hafizna ha min kulli shaytanir rajim ko irin shaytani shayatin insu wal jinn yace kuma wata Allah ya ce wa laqad ja'alna fis sama'i burujan can cikin ta shiki yace da haka zuwa wata bai kota su ba sai dai su turawa su je can tunda su da na'urori eh su yi ta ƙarya su wasu malamai suka ce kuma suna iya zuwa shi wata ba cikin sama shike ba tsakanin sama da ƙasa yake ma'ana bai kai can cikin ƙohohin sama ba inda can sama take saboda a cikin larabci kullu ma alaka fa huwa sama'u an gane ko wa anzala minas sama'i ma'an ai daga girgiji na minas sahabina bai kai can wancan sama ba malam bello duk da yake an ce asalin ruwan su malam a tunda tunda da karshen al'arshin na irin su kishe sace minas sama'i maganganu dai ga sunna malamai mun gane ko to fa malahum la yu'minun wa idza quri'a alaihim alquran la yasjudun bal alladhina kafaru yukaththibun nan muna iya ƙara wata munasaba cewa an yi zancen kiyama kuma sai an ka ce fama lahum la yu'minuna me yasa ba su yi imani da kiyamar ka sannan kuma ana iya ƙara cewa qur'ani shi ya bada labarin kiyamar sannan kuma an kai zancen alqur'ani wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun qur'ani nan da ba su labarin kiyama sannan kuma an ce fama lahum la yu'minuna ai bayan idan sama'u shaqqat an ka ce ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi sai an kai zancen fa amma mun uti kitabahu bi yamini wa amma mun uti kitabahu wara'a dhahrihi to shi wannan wanda da aba littafin wara'a dhahrihi fama lahum la yu'minuna an gane ko sannan aka ce innal ladina amanu salihati lahum ajrun ghairu mamnun kaga an yi bayanin masu iwda abu wadanda ba su littafi hannun su na dama sannan kuma an kai bayanin wadanda ba su littafin su ta baya to su karshe marmakon a fara da wanda za ba shi littafin shi na dama sai an kai at-tartib wato al-laffu wan nashru ko at-tayy wan nashru amma mushawwish da an ka ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wanda an ka ba shi littafin shi hannun shi na dama to zuwa ya kamata a sake amma mun uti kitabahu wara a zahiri kenan yanzu can karshe da wani ya kamata a fara bi yaminihi amma sai an ka juya sai an ka ce wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjuduna bal alladhina kafaru yukadhibuna wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi adhabin alim sannan kuma an kai magana masu imani kaga an juya shi sai da manto allafu wan nashr ko at-tayy wan nashr wato ghairu murattab ko mushawwish kamar yadda malaman balaga suke cewa mun gane wannan nan kuma wani wuri sai Allah ya ce an ba kafiri littafin shi ta hannun shi na hagu wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya to nan kuma an ka ce wara a zahari ya za mu yi sai malamai suka ce za a bankara hannun sai an juya shi ta baya sannan a bashi littafin wato hannun shi na hagu bankara shi za a yi kenan bayan an bankara shi shimalihi na amma wara a zahari sannan me yasa aka bashi shi wara a zahari kamar da Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa yace saboda duniya sun watsar da littafin Allah walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim to shi ma wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi al-jazaa'u min jinsil amal an gane ko yawwa suran mu ta gaba ita ce suratul buruj wadda kalmata al-buruj asalin tana nufin az-zuhur bayyana shi yasa manya manyan benaye kasashen lardakin su burj saboda abuna wanda zaka hango daga nesa kuma ana kamanta su da wasu benaye na da Allah ya yi duwatsu manya manya wasu kamar benaye da a can sama wal qad ja'alna fis sama'i burujan tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى yace bude an fara ambato an kabbude wannan sura bi zikri sama'i da ambaton sama zatil buruji ma abuta benaye kamar da dai muka yi bayani ko wasu manyan manyan duwatsu da a cikin sararin samaniya waɗanda Allah ɗaya ne ya san hakikanin su sai waɗanda ya so ya sana cikin bayansa wa khutimat an karkare ta bi lauhin mahfuz lauhin mahfuz wa kilahuma min alamin malakut wani daga cikin duniyar sararin samaniya wa fi awwaliha ya zo farkon suratul buruji wal yawmil maw'ud nan mu da yawan masu karatun qur'ani banna suka tabka wani ga sai kaji an ce wal yawmil maw'ud maw'ud suka cewa masu cewa maw'ud sun yi karamci maw'ud dai suka cewa maw'ud nunu suka sawa kuskure da wal yawmil maw'ud ism maw'ud da wawun اسم المفعول نانا وعد يعيد الواعد اسم الفاعل الموعود اسم المفعول واليوم الموعود با موعود با شي موعود دا دينا غري اما بناتا وفي اخرها يازو قرشنت والله من ورائهم محيط الله من ورائهم غبن كافرين محيط مي كيويوا ko min wara'ihim wato kalma ta wara wani lokaci tana nufin gaba wani lokaci tana nufin baya an gane ko yasa wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullu safinatin ghasba malamai suka ce amamahum ake nufi an gane ko to kenan dai ma'ana dai inin nan da an kai alƙawali to kuma Allah gaba zai kewaye da kafirai ko kuma muhitun mai halakar da suna a wani yini a wannan yini na kiyama ban sani ko mun fahimci inda an ka sama gaba ba an gane ko yawwa to sai sura ta ƙarshe da zamu ɗauka a wannan karatu ita ce suratu tariq wadda ta buɗe da wasu sama'i wa tariq alaikum salam wasu sama'i wa tariq a rakami na uku ya ce lam ya ta'arrad mai ta haƙiƙi kan littafi da abin nan lam ya ta'arrad la hal mu'allifu bi shay'in mai littafi bai gitta ba bai ce komai ba kenan dai a takaice da Hausa inda za mu ce bai gitta ma bai gitta ma wannan sura da komai ba amma dai inda ayi da hausa a ce bai ce komai akan akan surar ba haka ba haushe zai gane ba an gane ko to amma idan muka duba cikin ijtihadi da zamu yi wallahu alam was sama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq an najmu thaqib in kullu nafsin lamma alaiha hafiz rantsuwa ce da Allah yayi da at tariq shine wato tauraro wannan mai tsananin haske to dan me Allah ya rantsuwa sai ce in kullu nafsin lamma alai hafiz kowace rai za a sakan kama ta kinan nan kaga an bude da zancen da zancen kiyama to kuma kafirai suna da cikin waɗanda za a sakan kama an gane ko to sai kuma ce innahum yakiduna kaida su kahiran nan waɗanda an kai rantsuwa da cewa akwai kowace rai mai tsayuwa a kanta in kullu nafsin lamma alaiha hafiz akwai mai tsaro akan wannan rayuwa Allah kenan ya kamata kahiri shi bi shi ji tsoron Allah to duk da haka innahum yakiduna kaida suna nan suna shirye makirci to kuma wa akidu kaida wannan wanda kullu nafsin lamma alaiha hafizu kin shi ko akidu kaida dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam kadan fa mahil kafirina amhilhum ruwaida to wannan sai zaman to munasabat shine an nuna akwai mai tsare kowace rai shine Allah subhanahu wataala kenan kafirai suna daga cikin kuma waɗanda Allah yake tsaro akan suna nan suna shiryawa shi kuma Allah yana shirya musu sakamakon su shine yake kira mushakala cikin ilimin balaga kaga an ce yakiduna wa akidu ba a ce Allah na shirya makirci ba sifatul mutlaqa bil qaidina al qaidu liman yakidu bi ibadihi al mu'minin ana mai da musu mai kirkin yawwa mai makircin su an gani ko yawwa ana shirya makirci Allah yana ana maida musu wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashkuruna innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida faman itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha yana da cikin qur'ani to da haka wannan shine munasaba mai tsaron nan akan kowace rayuwa ya sa abin da kafirai suka aikatawa kuma zai shirya musu famahilil kafirina amhilhum ruwaida shi yasa annabi kakkada mu sallallahu alaihi wasallam game da abin da suke shiryawa na makirci tunda akwai mai tsaro akan su shi yasa laraba suna da wani karin magana da suke faɗa inna allaha yumhil wala yuhmil Allah yumhil yana jinkiri amma wala yuhmil ba ya mance bane sakamako yana tafi dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto al-a'la suratul a'la to imamu suyuti sun ka ce in ka duba bai kawo wani bayani kanta ba in ka diba a safha ta namba ta hudu yace lam yata'arrad laha al-mu'allif wa aqul yace mai mai littafi bai bayani ba amma wa aqul inji shi mai tahqiqin littafin mai bayani kenan da ta'aliki qad jaa fi awwal surati sabbih isma rabbikal a'la kai tasbihi da sunan ubangijinka wanda yake madaukaki al-a'la wa fi khitamiha ya zo karshen ta inna hadha la fi suhufil ula sufi ibrahim wa musa wa yuqalu fi at-tanasub huna abinda za a ce game da dacewa a nan kuna inna lismal ishara shi suna na ishara na nuni haza kenan yushiru fi ma yushiru ilaihi anna al'amra bit tasbihi lillahi kenan yana nuni zuwa ga abinda yake umur da abinda umurni yake nufi na tasbihi ga Allah wa tanzihihi madhkurun fi suhufil ula abinda ya kawo kenan kenan wannan tasbihin da an kace sabbih isma rabbikal a'la shi ya dauki cewa haza din nan an gane ko tunda an ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ko wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha to shi bai dauki cewa bai na koma ne zuwa ga bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya yana dauka zuwa ga sabbih isma rabbikal a'la don Allah ya umurci annabawa su tsarkake shi ko kuma ce a'a shi hadha din ya gabata duk abin da ya gabata na tasbihi da kuma bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ko bal yu'thiruna al-hayata ad-dunya a qira'ata Abu Amr kenan da duk dai hadar yana kuma ne zuwa ga abin da ya gabata duk wanda ya zo a cikin littattafan nan munasaba sai ta fi dacewa mun gane wannan banda wannan kuma akwai munasaba munasaba na fudiyya sabbih isma rabbikal a'la ya kare da alif suhufi ibrahim wa musa ya kare da alif wanda munasaba ce lafziyya mun gane wannan ko yawwa to sai kuma ko kuma mu ce shi dai ne dai munasabat abin da ya zo cikin alkur'ani ya zo cikin waɗansu littattafai da sun ka gabata shi kenan al-ghashiya suratul ghashiya awwaluha farkon ta inji imam suyuti hadithul ghashiya kenan bayani kan kiyama ghashiya li'annaha taghsha al-quluba bi ahwaliha za ta rahi zukata da abin tsoro Allah kai mu nutsi wa hiya al-qiyama ita ce kiyama wa akhiruha dhukira al-iyab wal hisab karshen ta ambaci koma ma Allah da kuma hisabi kenan dai dudai zancen kiyaman na alfajr suratul fajri an gani ko to ita suratul fajri in muka diba ce lam ya ta'arrad lahal mu'allif in ka diba can mai littafi bai yi wani bayani ba kuma shi ma bai ce wani abu ba a ba da ita bace na biyu nan na cikin suratul fajr bai yi bayani kanta ba to amma wal fajri وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعتاي بيان azabar da Allah ya ma adawa tunda can wal fajr duk rantsuwa ne kuma da Allah ya rantsuwa da alfijiri da sauransu rantsuwar da ya yi ta ne kan mi kan cewa za a tayar da mutane da yace wal fajri wal layalin ashr wal shaf'i wal watr wal layli idha yasr innakum latub'athun jawabul qasam an gane ko to sai kuma karshen ta sai kawo zancen kiyama yace fa yawma idhil la yu'adhibu adhabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad kenan sai zaman to jawabul qasam da an ka shafi na za a tayar da su to in an tayar da su fa yawma idhil la yu'adhibu adhabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad kuna ganewa ko ko kuma a ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ad Allah ya bayanin azabar da yayi makafirai a nan duniya can kuma fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad sai zance azabar da za a yi musu a lahira ina ganin wannan shi ma wata munasaba ta da za ta yi to ash-shams suratul shamsi an gani ko nan ita ma bai yace mai littafi bai gitto mata ba an gani ko to والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها malaman tafsiri sun yi sabani kan jawabul qasami tunda washamsi rantsuwa ce ha eh albalad ko ba mu balad ba afwan eh suratul balad yace fi awwaliha ya zo farkonta wa walidin wa ma walada kina Allah ya rantsuwa wa walidin da mahaifi kina annabi adam ko ko duk wani uba wa ma walada da abin da ya haifa kinan mutane gaba daya wa akhiru ha karshen ta alladina amanu da kuma walladina kafaru an gane ko su dai ne da wanda an kaifa nan ga cikin su dai dole dai a samu kahiri da mumi eh wa huma qasima ma walada yace su ne qasima kamar a ce wato kaso biyu qasim an ce qasimu shay kenan dudduhu kishe shi abubuwa ne guda biyu kishoyin juna an gane ko yawwa to sannan kuma ya ce shams suratu shams wa shams yau duhaha rantsuwa ce wal kamar idza talaha wawukin da sun ka zo sun ka ce wani kasami na an ka kara wasu kuma suka ce a'a wawul atfu ne domin atfu alal kasam shi ma kasamun an gane ko to nan bai kawo komi game da ita ba ina fata an fahimce ni to shi ma dai in muka dauka rantsuwar da an kai ana iya daukar ta cewa an yi ta ne kan zancen kiyama alaikum salam wa rahmatullah kan zancen mi kan zancen kiyama na tunda washin sai duhaha akwai sabani kan jawabul qasam maganganu da dama in ka diba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun ya ka maganganu amma in mun ka dauki cewa wasu sun dauki cewa qad aflaha man zakkaha shine jawabul qasam an gane ko sai an ka shafe lamu kenan wa shamsi wa duhaha laqad aflaha man zakkaha shine jawabul qasam sai aka shafe lamu wannan wata wasu magana ce daga cikin malamai in mun dauki cewa qad aflaha man zakkaha shine jawabul qasam wa qad khaba man dassaha ko to su ne guda biyu to sai Allah ya bayanin waɗanda kuma suka ƙaryata man dassaha din an gane ko kenan sai zaman to akwai munasaba tsakanin farkon sura da ƙarshen sura tunda shi alqasam yana tare da aljawab to tunda an yi jawabi akan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sai aka karkare bayani da man dassaha ban sani ko mun fahimta ba ko kuma an ka ce latub'athunna za a tayar da ku ranar tashin alkiyama an gane ko to wanda adda karhin da zai tayar da ku fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha shi wannan wanda zai tayar da ku ranar tashin alkiyama baya jin tsoro abin da zai biyo baya duk da yake akwai wannan cewa wala yakhafu yana komawa ne zuwa ga wanda ya soke taguwa Allah kenan bai jin tsoro abin da zai biyo baya amma dai abin da malamai suka yi jere suwa wala ya khafu uqbaha Allah baya jin tsoro abin da zai yi ba shi kada dauka sifa subhanahu wa ta'ala al-layl suratul layl nan ma bai kawo wani abu ba an gane ko wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum la shatta to kaga inna sa'yakum la shatta nan shine jawabul qasam an gane ko koko innakum latub'athunna za a tayar da ku to in ma mun ɗauki latub a sunna in ma mun ɗauki inna sa'ayakum la shatta tunda ayyukan ku sun bambanta to sai shi Allah ya yi bayanin waɗannan la shattakin fa amma man ata wa taqa wa sadaqa bil husna fasanu yusruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanu yusruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idha taradda inna alaina al huda wa inna lana al akhirata wal ula fa anzartukum naran taladda la yasla la yaslaha illa al ashqa alladhi kadhaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yuti maluhu yatazakka kaga sai ci gaba da bayanin waɗannan dai sa'ayakum la shattakin nan abinda an ka buɗe na cewa ayyukan sun bambanta kuma da shi an ka nuna al'ashqa zai shiga wuta shi kuma wancan zai shiga wa sai jannabu hal atqa alladhi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala wa la sawfa yadha nan ma akwai munasaba ba sai ko mun fahimta ba ko kuma mu dauki a'a za a tayar da ku in an tayar da ku to akwai fa anzartukum naran talazza tunda akwai wuta akwai aljanna shi wancan zai shiga wuta shi ko wancan zai samu aljanna tunda Allah ya ce zai bashi wala saufa yarda in an tayar da shi sai an bashi abin da sai ya yarda da shi ina ganin munasaba ta bayyana wallahu a'lam ad-duha suratu ad-duha dan ma imamu suyuti bai kawo wani bayani ba ad-duha wal layli idha saja to nan ma in mun ka ce abinda za a kaddara shine la tub'athunna za a tayar da ku bayan Allah ya rantsuwa da hantsi ko to sai ya ce alam yajiduka yatiman fa'awa wa wajraka dhallan fahada wa wajraka a'ilan fa aghna fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ka yi bayani kan ni'imar ubangijinka to a nan duk ni'imomin Allah an ce shi bayani kansu ba sani ko mun fahimta ba to tunda Allah ya ce latuba a sunna in mun kaddara latuba a sunna za a tayar da ku to shi bayani ni'imar ubangijin shi abinda Allah ya yi mishi alkawali a ranar tashin alkiyama an gane ko kinan sai zama to akwai munasaba za a tayar da shi to kuma daga cikin an tayar da shi a sa an yaba an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ai sai shi bayanin shi fa hadith ba sani ko muna fahimta ba yawwa alam nashrah ita ma wannan sura shi muallif bai kawo wani abu karkashin ta ba ina fata an fahimci to amma in muka duba na Allah yana zancin ya yarwata ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kirjinsa ko ba haka nan bane alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab to tunda an yalwata mishi kirjin shi sai shi mi sai shi kwadai zuwa ga ubangijin shi tunda alam nashrah laka sadrak ba mu ne mun kai ba to tunda muna mun kai maka wa ila rabbika farghab inda ka bukata ka zo zuwa gare mu kaka ce zuwa ga wani akwai munasaba ko babu akwai munasaba ta bayyana wallahu ta'ala alam to ga dukkan alamu bari mu kara sura biyu sai a dakatar da karatu a nan iqra yace awwaluha ya zo farkonta iqra bismi rabbika kai karatu da sunan ubangijinka wa akhiruha wasjud waqtari kenan dukkan su umurni na iqra الأمر لي أسجد أمرنيني اقترب أمرنيني ولا يخفى ما بينهما من المناسبة يتي بديعية cikin ilmul badi'a wani ilimi ne cikin ilimin balaga yake ilimin balaga kala uku ne ya kasu in ka hidda fasaha ita daban take sai ilmul ma'ani da ilmul bayan da ilmul badi'a su ne guda uku an gane ko yawwa to shine ce badi'iyya imam suyuti ya kawo nau'in kashin al-itqan fi ulum al-qur'an kusan nau'i 100 na ilmul badi' kala kala kala kala kala ilmul badi' eh ta haka daga badi' wato daga kwarewa na badi'us samawati wal ard sai kuma suratul qadr yace budi'at bi dhikri layl an bude ta da ambaton dare wa khutimat bi matla al-fajr kuma an kazan can fito al-fajr kinan da harkon dare da karshen dare eh wannan ita ce munasaba wallahu ta'ala a'lam dan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala akwai surorin da Imam Suyuti ya ketare za mu yi dan ijtihadi gurgudun na mu sani a matsayin mun dalibai na waɗannan surorin da ya ketare tun daga suratul qadr shi ya ta alhakumut takafur muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to surar da Imam Suyuti bai kawo ba daga cikin su akwai suratu al-bayyina lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab amma munasaba tana bayyana wallahu a'lam an fara da zancen kafirai da mushrikai aka karkare da masu imani innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaikum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada kishiyoyin juna to sai surar da za ta zo bayan ta ita ce suratul zalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha to nan an buɗe da zancen kiyama ya an ka girgiza kasa to wannan kiyama fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ranar da za a girgizan nan ranar nan kuma kiyama mutum zai ga abin da ya aikata kaga munasaba ta bayyana tana yiwa imamu suyuti bai kawo shi ba saboda abu ne wanda yake wadih a fili ko kuma tana yiwa ko faduwa yalla abin yayi ba a same shi ba tunda tana ya rubuta cikin littafin na san takardun sun kabaci yawwa ko kuma tana yiwa shi Allah bai bashi fatahi ba a wannan wuri wallahu a'lam sura ta gaba sai suratul adiyat wal adiyat dhabha tana budewa ne da rantsuwa an gane ko ko a ce dawakai ko kuma a ce raƙumma akwai maganganu adiyat daga masu gudu ne to doki yana gudu da kumi shi na gudu dama suna daga cikin wuraren da ake sabani eh to amma dai galibi an hirja da doki ake nufi ina fata an fahimce ni fal muriyati qadha fal muqirati subha fa atharna bihi naqa to idan muka ce rantsuwa ce tun da nan rantsuwa ce me yasa an kai rantsuwa an yi rantsuwa ne akan za a tayar da mutane misali kenan wal adiyati la tub'athunna za a tayar da ku to afala ya'lamu idza bu'thira ma fil quburi wa husila ma fi sudur inda rabbahum bihim yawma idhin la khabir sai mun to kenan tana da alaka da jawab al qasam al mahdhuf ba sani ko mun fahimta ba to daga suratul adiyat daga nan sai a zo suratul qari'ah ita ma alƙari'a in muka duba akwai munasaba domin alƙari'a mai ƙwanƙwasa sun ka ce sun mai ƙari'a li annaha taqra'ul quluba bi ahwaliha to wannan alƙari'a din nan can cikin ƙiyama can na akwai wa ma adraka ma hiya narun hamiya wutan nan mai zahi a ina ne take ƙiyama kaga munasaba ta bayyana ban sani ko mun fahimta ba to daga nan sai kuma suratu alhakum takasur ita ko imamu suyuti ya kawo ta yace wato la yakhfa baya boyuwa anna takasura cewa shi wato riganganto ko ya tsere son tsere ma juna wajen tarawa an gane ko da kina at-takasur wasu malamai sun ce alhakum takasur wato lissafawa na yawaita ya shagaltar da ku wasu sun ce larabawa sun je ne suna lissafin kaburbura na matattu a sun kamanta da nasu to duk da yake wannan munasaba ba ta hitowa a fili lissafa kabari a ce ka lissafa kabari kamance da naka amma dai daga ciki yawan lissafa kaburburan mutanen su da sun kamutu tun da suna alfahari da yaki kenan mun hiku matattu ya hitowa a hili an gane ko ko kuma at takasur dai Allah kashi takasur bai ce takasur fi kaza ba komi na iya shiga i'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad to anna takasur al-mulhi kenan wannan son tarawa mai shagaltarwa min na'imid dunya na daga rayuwa ni'imomin duniya an gane ko to faliza dan haka ne ukhtutimat anka karkare wannan surat bi qawlihi thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im wannan abin da ya shagaltar da ku kuma za a tambaye ku shi kenan in ba ku sashi cikin da'a Allah ba kun tashi tutar babu Allah kai mu da sani suratul humaza humaza siga ce ta mubalaga mai izgili ko mai aibanta mutane awwaluha farkonta wailun kalimar azaba ta tabbata bani Allah kai mu da sani wa huwa ismu wadin min audiyatin nari yace suna ne daga cikin sunayen wato rahuhukka na wuta an gane ko to wannan da ya kawo yace mai ta'aliki kan littafin yace hada fi ahadi tafsiraini wa qala bihi ba'd as-salafi wa lam yaji bi dhalika hadithun sahihun a'ani kaunu wayl kaunu waylun kinan wadiyan min audiyatin nari babu hadisin da ya inganta an gani ko amma dai duk inda ta kai ta kawo dai ita dai wailun tana nuhin body an gani ko to wa akhiruha al-hutama karshen ta kuma an ce an yi bayanin hutama tunda an ce kallala yun bazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahi al-muqada allati tattali'u ala al-afida innaha alaihim usada fi amadin muwadda tun daga nan duk bayanin tana akai dan mu gani amma dai duk karshe dai mu ce wailun dai boni to da ko an yi zancen boni ai karshen boni wutar jahannama na la ta da ul yawma suburan wahidan wa da usuburan kathira an gane ko to daga nan kuma imamu suyuti sai ya cira ta bai yi bayani ba kan suratul eh, abin nan suratul eh, fil alfil to abinda za a iya cewa ko saboda munasabar tawadhiha ce ko ko saboda illa bai Allah bi mishi tawfiki ba ko fatahi tunda an ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil baka ga yadda ubangijin kai da su ba to ai fa ja'alahum ka asfin ma'kul ja'alahum su ashabul fil Zuwa ka mai da hankali.
eh kana karshen surat Karshen sura.
eh mun gane ko to daga nan kuma Wannan shine munasabar farkon ta.
eh da karshen ta eh abuna wanda yake ga hili tana yi wa wani yana ga hili ne shi yasa abai bayani shi Ya ba zama wazi.
Mm.
Na'am.
sai sura ta gaba sai suratul quraish ita ma bai kawo ta ba li ila fi quraish ila fi rihlatash shita'i was sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum shi ba zumi shi na kuma zo quraishawan kuna sabat ta bayyana da su aka bude da su aka karkari wa amanahum min khawf duk da yake li ila fi quraish wajen ta'lilin ta in ka diba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknuz ga malamai sun yi magana daban-daban li ila fi quraish saboda mi saboda sabon quraishawa da mi malamai suka yi ta kai da kawo akwai bayanai da yawa daga nan kuma sai suratul eh, ma'un a ra'aitar ladhi yukadhibu biddin ko baka nan bane fa zalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin to an fara da wanda yake ƙaryata ranar sakamako to sai aka shiga cikin fawailul lil musallina munafikai kenan to su ba munafikai suna daga cikin masu ƙaryata da ranar sakamako suna daga cikin masu ƙaryata kiyama ai ba su yi imani da ita ba Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ce wa ma hum bi mu'minina to suna daga cikin alladhina hum yura'una tunda Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas su din dai ne illa qaliya kenan dai munafikai kafirai ne to kuma wa yamna'una al-ma'una suna hana taimako suna daga cikin alladhi yukadzibu bid-din da abinda an kaburi da shi an ka karkare ban sani ko mun fahimta ba آمين يا الله يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سورة تقبا سي إتما إمام السيوطي بكاتب سي سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر كو إيه، إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر إن منك منك باك الكوثر an gane ko to alkawthar tana da fassarori daban-daban ko guce guda biyu manya kauthar wani rahi ne wanda a can tabki wanda a can aljanna ko mu ce hanyar aljanna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sha daga cikin shi la yazma'u ba'dahu abada Eh, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai riga ko ya ce ana faratukum ala alhawd to wanda duk ya canza addini ko ya munafunci karshe sai ya zo da wannan wuri sannan a- a kare shi Mm, kawai yadda ake tare raƙumi mai ci- mai abin nan uh, mai- mai mai ciwon kazuwa ko kuraji don kashe saha masaura kamar yadda riwayoyi sun ka zo daban-daban almuhimmu dai wasu sun fassara shi kuma alkausar alkhairi mai yawa daga alkasiru na to in mun ɗauke shi alkhairi mai yawa an gane ko to yana daga cikin alkhairin da Allah ya yi mai Allah ya tabbatar da sunan shi bayan shi dan dama kafirai suna cewa ai da ya mutu shikenan an kare tun da ɗiyan shi maza sun mutu to shi yasa Allah ce inna shani aka huwal abtar sai Allah ya sanya sunan shi duk cikin kiran sallah sai an ji shi duk in za a buɗe wani taro ko wani abu na addinin musulunci sai an yi shi yasa farazdak da yake yabon jikan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zainul abidin yake cewa muqaddamun ba'da dhikrillahi dhikrihim fi kulli bad'in wa ma- wa ma- fi kulli bad'in wa makhtumin bihi al-kalim da an ambaci sunan Allah to sunan su zai biyo batun sai an ce alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yace to duk kalmar da ku za a budewa ma'ana mai bayani sai an sa sunan su kiran sunan shi bai yanke ba ga kiran sallah wanda duk a duniya daga yan mintuttuka zuwa yan mintuttuka sai kiran sallah ya shiga wani yanki a duniya sunan shi bai yanke ba an gane ko to shi na daga cikin alkhairi mai yawa kuma yana daga cikin alkhairi mai yawa wanda aka bashi Allah ya bashi alqur'ani wanda kuma an san shi zo da alkur'ani Allah ya bashi al'umma wadda take tuna shi take mai salati dare da rana mun gane ko yawwa to inna shani aka mai kiyayya da kai huwal abdur shi da adda yankakkan baya shi adda yankakkan baya shi yasa waɗansu malaman hadisi suke cewa to haka duk mai kiyayya da malaman hadisi shi adda yankakkan baya domin malaman hadisi hanya annabi sallallahu alaihi wasallam sun ka kama ina fata ana fahimta ta eh ala ayyati hal anan ya zamu gane akwai munasaba wato wanda adda alkhairi mai yawa to kishiyar shi shine al'abtaru wanda bai da alkhairi ko guda ma tun da kahiri bai da wani alkhairi an gane ko kidan munasabar ta yi nisa ba ma mai alkhairi kaɗan bari a'a yankakkai yankakkan bayi an gane ko Eh, sannan eh, abin da ya kamata mu gane wato ayat ta kare da ra'un munasabar lafziya kinan inna a'taina kalkau thar munafadun lafaziyya eh talafazi da ra'un ayat ta kare ita ma waccan inna shani aka huwa al-abin ita ma ta kare da ra'un mai sukuni na akwai na kalakausar mm.
wancan inna shani aka huwa abin tar hiyar abtar huwa al-abtar huwa abtar
da gabatara ne kafa a kenan an gani ko yankewa to kaga nan munasabat inda alwaqfi ko wuce da sukuni take karewa in kuma in za a wuce abtaru ne amma dai ko wuce ta kare da ra'u mun gane ko wallahu a'lam sai kuma sura ta gaba suratul kafirun ita ma imamu suyuti bai kawo ta ba qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wa alaikum assalam wala ana a'bidu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliya din kaga lakum dinukum yana kuma zuwa ga alkafirun din waɗanda an ka bude bayani da su da su an ka karkare muna ganewa sura ta gaba sai sura ta النصر إذا جاء نصر الله والفتح كو ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تو إذا أي حرف شرعينا تابو إلى شرعي ده جوابيش دمي أقوى علاقة تكالين الشرط وجوابه إذا جاء نصر الله إن نصر الله تضمي ذاك فسبح بحمد ربك المناسبة بين ال... بين ال... بين ال... بين الشرط وال... والجواب من الشرط والجواب awo an gane ko kuma ta buɗe da tsakanin wato tsakanin ni'ima da godiyar ni'ima ni'ima Allah ta zo me ya kamata ka yi ka gode to nasrullahi ai ni'ima Allah ta to fasabbi bi hamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba muna ganewa Yawa.
eh munasabat ilimi ne na ijtihadi Ah, correct.
Mm, daga nan kuma sai suratu al-masad tabbat yada ko mutanen mu tabayyana na suka cewa Suratul Nasr. Ah.
Eh, tabayyana mutanen mu ga cewa ba tabayyana na ba tabbat yada an gane ko Yawa.
to sannan eh, in muka ce to tabbat yada abi lahabin wa tabba malamai suke cewa tabbat yada abi lahabin hannayen abi lahabin sun halaka ha to wa tabba shi ya halaka kina an yi itlaqin khas sannan an ka ta zuwa ga am ko kuma tabbat yada abi lahabin abi lahabin ya halaka saboda wani lokaci in qur'ani yace yada yana nufin gaba daya zalika bima qaddamat yadaka abinda hannanka sun ka gabatar a abinda gabanka sun ka gabatar to kina abu lahabin ya halaka wa tabba kuma Allah ya mai addu'a ya halaka sai dan du'a'i na haka da ka bambanta wa tsakanin su kanka ce akwai takrar cikin qur'ani ko akwai takrar littakidina almuhimmu dai an bude da bayani kan mi kan abu lahabin ko baka dan bane to da abu lahabin sai an kai atafin matarsa wa imra'atuhu hammalatal hatabi ko baka dan bane tunda an yi magana kan abu lahabin ai matan mutum tare da shi take an bude da magana da miji an karkare da mata shikenan an gane ko eh Munasaba farkon sura da ƙarshen.
yawwa miji da mata aiko da hausa kana kace miji da mata malumi Tabbas.
sai Allah ya kyauta Ya Rab.
to daga nan sai suratul eh, ikhlas Eh, sannan kuma dibo tabbat yada abi lahabin an yi zancen halaka ko ba haka ba to ita ma matar shi ai an yi zancen halaka ta fiji da hablum min wasarcin wutar jahannama halaka an ka bude da ita an ka karkari da halaka Allah kai mu tsari duk da yake fiji da haɗin su malamai suna ganin anan duniya na sura ta gaba sai suratul ikhlas ita imam suyuti ya kawo ta yace matla'uha farkunta ahad qul huwallahu ahad wa maqta'uha ko eh maqta'uha karshen ta inda za ta yanke kenan ta kai karshe bai ce akhiruha ba larabci na yi na manya maqta'uha inda ta yanke ta kai karshe
mayan katta eh to kaga wanga larabci na na manya yace wala mai kullahu kufuwan
ahad ahad in gane ko to shi nan ta kare da da wannan kalma sai kuma suratul falaq bai kawo ta ba qul a'udhu bi rabbil falaq eh ana neman tsari da ubangijin al falaq shine sahiya in gane ko ko kuma al falaq duk abin da ya hito daga wani abu domin kalma ta al falaq tana nufin tsagewa abu keto ketowa abu to komi kuma cikin wani abu ka ketowa ɗa daga uwa ta yi keto da uba ne ƙwaya icce daga gare ta na yi keto inna allaha faliqul habbi wan nawa to kenan wani abu da cikin wani abu shi ka hitowa kenan sai zama to dukkan halittu gaba ɗaya falak ta shahi su in mun yi wannan fassa to da yace qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada to in mun ka dauki falaq sahiya ake nufi an gane ko sai muka kawo min sharri hasidin idha hasada an bude da neman tsarin abinda yake sama sama tunda falak sama shi ke ko sannan an ka karkare da abin da yake ina abin da yake kasa hasidin idan hasada Eh, ko kuma falak sahiya halitta ce an bude da neman tsarin halitta kuma an karkare da neman tsarin halitta inda mai hasada halitta eh shi ma halitta na ko kuma falak duk halittu gaba daya in mun ce wagga ma'ana min sharri hasidi idan hasada wato an fara da am an karkare da khas domin shi hasidi idan hasada min al-falaq in mun dauki umumi kina an bude da am an karkare da khas munasaba babu ta bayyana ina fata an fahimta
ne sai kuma annas suratul nas yace matla'uha annas ta bude da qul a'udhu bi rabbin nas wa maqta'uha karshen ta kenan annas ko ba haka ba eh kenan min aljinnati wan nas to annas nan mutane duk da ke sun ce min aljinnati wan nasi ne an ka shahi yawo tunda an ce min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati to ai aljanni yana isa waswasi wan nasi sai sun ce a to ai mutane ba su sa waswasi sai da a ce wan nasi an gane ko da wanda ya mantuwa suna samai wasu wasi daga cikin aljannu da kuma wanda ya mantuwa daga cikin mutane ko kuma wannas shi dai ne mutane ana samun mai sa wasu wasi daga cikin aljannu ana samun mai sa wasu wasi daga cikin mutane shi mutum ba cikin zuciya ka da shiga ba magana zai sa ma wanda za ta saka wasu wasi shi kenan ban sani ko mun fahimta ba ya ce to wa takarrara fiha khamsa marrat kenan kalima ta annas ta maimaitu cikin suratul nas so biyar an gane ko mukhtaliful ma'ani amma kowanne daga cikin su ya bambanta da wani wa qad udda min al jinasi an dauke shi daga cikin jinasi jinasi daga jinsi na dacewar jinsi ma'ana wani ilimi daga cikin ilmul bayan da ake kira abin nan Mm. duk da ke imam al-alusi shi cikin tafsirin shi inji mai taliki kan littafin bai dauke shi jinasi ba an gane ko kina akwai sabani tsakanin malamai amma ilmul jinas da cikin ilmi ne wanda kala kala ne akwai al-mutabiq jinasul mutabiq akwai mu- muharraf gashi nan dai in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an za ga bayani to imam suyuti kuma al-khannas min sharri al-waswas al-khannas khannas shine mai mai jinkiri daga khanasa ne yayi jinkiri alwaswas kuma mai saurin sawa waswasi sai malamai su ce to ya an kai haka mai saurin sawa waswasi kuma mai jinkirin sawa waswasi kaga ai sai aka ce a'a yana saurin saka waswasi in baka tuna da Allah ba yana jinkiri idan ka tuna da Allah kidan ba su ci karo da juna ba ikhtilaful ahwal yace to wallahu almuwaffiq Allah shine mai datarwa ba a cewa muwaffaq
muwaffiq eh shine ismul fa'il Allah shine ke datar da kai kai ku sai ka zama to muwaffaq الله الموفق وال... والإنسان
muwaffaq موفق an gane ko eh, abin datarwa shi dan adam to wannan bayani ya zo karshe abu guda da ya kamata mu kara wajen inda muka yi zancen la tarkabun na tsabaka na tsabak cewa sun ce shine zuwa cikin duniyar wata suna kafa hujja da wata aya wadda mun manta mu kawo ta cikin suratul rahman ya ma'shar al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan sun kace nan sultan sai in Allah ya baku ilimin kiri kiri shine kenan wannan ya nuna ana iya zuwa duniyar wata wannan magana ba gaskiya bace don sultan cikin qur'ani yana nu- yana nufin iko duk da kisan suna fassara shi da ikon ilmi amma an ka kalli ayoyin da sun ka gabace ta don ka zo baya sai yakin baya nuna cewa anan duniya ake zance dan ya ce sanafrugu lakum ayyuha thaqalan yaushe na za a yi hisabi kaga ai kiyama na fa bi ayyi ala rabbiku ma tukadiban sannan ce ya ma'ashal jinni wal ins ka gani sannan kuma bayan ta bayan ya kawo wannan sai ya ce yursalu alaikum ashwadun min narin wa nahasun fala tantasira sannan ya kawo fa idan shaqqati as-sama'u fa kanat waratan kadar wannan duk zancen kiyama na kenan da abin da ya gabace ta na siyaki da bayan ta duk zancen kiyama na baka cire ta kace duniya ake rushi mun gane wannan ko eh shi yasa yana da kyau dalibin ilimi ya hattara za ka iske mutane suna haɗin maganganu abubuwan kamar waɗanda suke nuna cewa dutse yana gudu an gane ko ka ce musu a'a sun ka ce Allah ce wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun ka ce ne ke nuna duwatsu suna nan ga gudu a duniya an ka ce musu a'a domin ai- ai- Allah ya ce wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fis samawati man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhilina kaga zancen kiyama aka san kace wa taral jibala tahsabuha jamida to kaga babu zancen tunan zancen duniya kuma can ayoyi da dama na qur'ani suna bayyana wa idhal jibalu suyirat wa yawma nusayyiru al-jibal kaga wannan yake bayyana cewa kenan zancen kiyama ne yake ban sani ko mun fahimta amma wani mutum shi da an ka ce america ta zo cikin wata sai ce ai mu mun riga america ta zo cikin wata an gane ku ce ba a karɓar kallawa ce ƙwarai ku ku yadda ba ku kuta da Allah ya ce ba ilaihi ya sa'adul kalimar tayyib ga Allah ne kalimar tayyib yake zuwa su ke nan su so daga amurka zuwa sama tun da an ce ilaihi ya sa'adul kalimar tayyib to kaga tawilin shi ba na gaskiya bane tun da nan aikin ka ne an kace ya tafi sama ba kai ba amma shi zai ce ai shi ya riga amurka zuwa ka sa akwai wajen da yan tawili na wani wani lokaci malami na yawan abu ko dan dai ya bada dariya ko ko dai wani bi don gaskiya ta ɓace mai na wani malami da ana fassara hadisin khamsun kinnan fawasikun talna fil hilli wal haram fawasik din nan kasan an ce akwai dabbobi fasikai waɗanda ko cikin harami ko kuma wajen harami ana kashe su kamar ya ce fawasik an kace fasikai ta fasikai larabci na ya ce ai hausa da ya ce ai iska aka mihi ya ce wanga shi ne fassara hausa to malam bello ya ce akhirul kitabi in ji imam suyuti karshen littafi kenan walhamdulillahi rabbil alamin godiya dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai wa sallallahu wato Allah shi salati wa sallama da tsira ala na sayyidina ga shugabanmu wa maulana da kuma wato maulana ya an ce maula shi ne kenan eh? majibanci an gane ko majibincin lamari muhammad annabi muhammad wa alihi da kuma alayensa wa sahbihi da kuma sahabbansa don an ce maulana allah ba shi ma an ce maulana to amma wilaya ta allah ta bambanta da wilaya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sahbihi da sahabbansa ajma'i ne ce gaba daya wanda ke nuna musulmi ahlus sunna dan dan shi abai cewa wa sahbihi ajma'ina eh amma ahlus sunna in ka dan shi amma yace ajma'ina to taqiya ce ba gaskiya bane Mm, to Allah ya kaddar mun kai karshen wato littafin marasidul matali na imam suyuti سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته